أعوذ ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi sha hudu ga watan rabi'u Sani shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya dace da ashirin da uku ga watan disamba watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna darasi na ashirin da biyar a cikin wannan littafi mai albarka na muktasar zadul ma'ad na shekul da'awatul islamiyya muhammad bin abdul wahab wadda ya iktisarin littafin zadul ma'ad na ibn al-qayyim allah masa rahama a cikin wannan masallaci na ihya sunna da ke kofar nasarawa a birnin kano najeriya insha allah yau da taimakon allah za mu yi bayani ne akan shiriyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama a kan sallar juma'a da ranar juma'a mala ce faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallama fil jumu'ati wa zikiru khasa'isu yawmiha صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا وكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق حديث صحيح رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان وللترمذي وصححه عن ابي هريره مرفوعا خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنه وفيه اخرج منها ولا تقوم الساعه الا في يوم الجمعه ورواه في الموطأ وصححه الترمذي ايضا بلفظ خير يوم طلعت فيه الشمس فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه قال كعب ذلك في يوم في كل سنة يوم فقلت بل كل كل جمعة فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثه بمجلسي مع كعب فقال لقد علمت أي ساعة هي قلت فأخبرني بها قال هي آخر ساعة في يوم الجمعة فقلت كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها فقال ابن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي malam yace wannan wani fasali ne mai zaman kansa da yake bayani dangane da shiriyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama akan wato juma'a juma'a rana ce mai falala kwarai da gaske kuma tana da darajoji za mu yi ta karatu akan ta insha Allah zai kai sati biyu ko uku akan juma'a kawai shi yasa malamai sun yi rubutu akan juma'a imamu nisa'i littafi ne ma da shi mai zaman kansa sunansa aljuma'atu littafi mai zaman kansa sunansa aljuma'a wanda ya tattara abubuwan da suka shafi juma'a falalar juma'a alamun wanda yake wato munafurci ga wanda yake barin juma'a da irin abubuwan da shari'a ta sanar akan juma'a akwai wani littafi da ake ce da shi allumatu fi khasa'is yawmil juma'a shi kuma nan imamu suyuti ne allumatu fi khasa'is yawmil juma'a imamu suyuti ne musamman yayi shi akan falalar juma'a akwai wani littafin shi ma aljuma'atu wa fada'iluha na Ahmad ibn Ali al-Mirwazi Sheikh Ahmad ibn Ali al-Mirwazi duka waɗannan kaɗan ne daga cikin littattafai da aka yi akwai littafin al-mut'a fi khawasi yawmil jumu'a al-mut'a fi khawasi yawmil jumu'a na Abu Yusuf Az-Zaid Abu Yusuf Az-Zaid duka waɗannan akan juma'a ne kuma akan darajarta da kuma falalarta da kimarta wanda musulmi bai kamata ya sakaci a kanta ba Allah ka raba mu da hasarar juma'a malamai sun ce alamar munafiki mutumin da zai jera juma'a uku juma'a uku amma bai halarce ta ba wannan ana rubuta shi cikin alamar munafikai Allah kiyaye mu ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا waɗanda suka gabace mu sukan sun ɓace ma juma'a Allah ya ɓatar da su ba samu falalar juma'a ba su ne yahudu da nasara kun san sun riga mu zuwa ko yawwa su ne a gaba an yi yahudanci an yi nasaranci Allah ya kawo musulunci ya shafe su su ba su samu falalar juma'a ba su kan sun makale a sama da ladi wa kana lil yahudi yawm sabti asabat duk inda ka ji labarin asabat kayan yahudawa ne asabat babban rana ce a wurin yahudawa rana ce mai matsayi rana ce mai daraja wa kana lin nasara yawmul ahadi su kuma yan kirista nasara su kuma sai suka zaɓi ranar ladi akwai bayanai insha Allah za su zo daga baya akan asabar ta yahudawa ne lahadi na nasara ne to anan abin da nake so ku gane tun da karatu muke yi ko mu samu mu wuce mu fahimci abin wannan shine sirrin da yasa suka bautar da duniya suka mayar da hutu ya zama ranar lahadi da asabar da lahadi saboda ranakun ibadansu ne kuma su ranaku ne masu muhimmanci a wurinsu don haka ma sai da suka san yadda suka yi a duniyance duk inda ka je duk duniya asabar da lahadi asabar da lahadi ce saboda suna da ƙarfi suna da magana suna da baki mu kuma ranar juma'a Allah ma ya ce muke mu alhamdulillah ba a ce mu huta ba dan juma'a ce kan mu yi wani abu amma dai ba ta da wata kima a wajen su juma'a ba ta da wata daraja a wajen su kuma ku din ma da kuke ganin kimar ta din mun sha yin bayani a karatu sai kaga ranar juma'a din sai kaga ba a itibarin ta cewa ranar juma'a ne yanga dama a sawa yara jarabawa ranar juma'a a hana su zuwa sallar juma'a wallahi yana dama a yi kaza ranar juma'a abubuwa da yawa sai a sa ranar juma'a kuma ko da zai gindaya da sallar juma'a ne to su sun zaɓi asabar su yahudawa nasara suka zaɓi lahadi فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة manzo Allah ya ce sai gashi Allah ya kawo mu da ya kawo mu sai shiryar da mu ga ranar juma'a mu din shirya ce Allah ya ba mu juma'a yan uwana yana da kyau yana da kyau mu fahimci ranar juma'a nan da darajarta da kimarta saboda gaskiya an tafi an bar mu a baya da yawa an mana nisa da yawa akan harkar juma'a din nan yaran mu yau sun wayi gari wasu ma ba sa zuwa sallar juma'a ba sa kimanta ta ballanta nasu darajar ta kina annabi ya ce shirya ne Allah ya shirya da mu ranar juma'a wa ja'ala al-jum'ata was-sabt wal-ahada sai aka samu juma'a da asabar da ladi kaga juma'a ta musulmi asabar ta yahudawa ladi ta nasara waɗannan kuma gabaki ɗayansu gashi dai sun riga mu zuwa amma hum taba'un lana yawmal qiyama su ne za su bi mu ranar tashi alkiyama nahnu al-akhiruna min ahli ad-dunya annabi yace mu ne na ƙarshe a cikin mutanen duniya ina so ku ja layi a wannan mu ne na ƙarshe a cikin mutanen duniya amma al'awwalu ne yawmal qiyama ranar tashi alkiyama kuma mu ne na farkon yi wa hisabi المقضي لهم قبل الخلائق waɗanda su za a fara yi wa hisabi kafin halittu gaba da wannan hadisin na imam muslim ne ruwayar huzaifa ibn liman abinda za mu ɗauka shine an raba waɗannan kwanaki an gaya mana na kowa da kowa abu na biyu shine an nuna cewa musulunci shi ke gaba da dukkan waɗannan addinai abu na uku mu ne na ƙarshe ma'anar munin na ƙarshe wannan halittar daga ita Allah ba zai daɗa sake turo wasu al'umma ba kuma daga mu kiyama za ta tashi ko an gane bayanin yawa yanzu kaga kafin mu mu zo ai akwai adawa samudawa wane ne mutanen annaba da suka gabata ko ba ka bane mutanen annabi shuaib mutanen annabi salihu mutanen annabi musa mutanen annabi wane ne mutanen malam mutane ne suke ci zamanin su da annabawa wani shekara ɗari kaza wasu shekara dubu mutum ɗaya ma yakan shekara dubu wani shekaru kaza ana ta rage yawan shekarun dadewa a duniyar su ana ta ragewa ana ta ragewa ana ta ragewa har aka zo kanmu annabi ya ce a amaru ummaci ma baina asittina ila saba'in shekarun al'ummata da za ta yi a duniya galiban mutanen al'ummata al'ummar nan ba wai ana nufin musulmi kadai ba al'ummatu da'awa ake nufi al'ummar da suka zo a ƙarƙashin zamanin annabi tsakanin shekara 60-70 ne za a ta sheme su kawai ana bugar da su haka za a yi ta mutuwa kafin wani ya kai shekara 60 ya mutu wani ya kai 60 ya mutu wani ya dan haura 60 wani ya kai 70 kaɗan ne wanda suke bayan 70 din ba a lissafin don ba su da yawa da yawa an fi mutuwa a wannan lokutan daga saba'in yi ƙasa da yawa an fi mutuwa a wannan lokutan shi sa wani ya rubutu ya ce ai matasa su suka fi yawan mutuwa ai kwarai kuwa saboda kafin a kai tsufan ma an mutu me yasa zaka gane haka yanzu a unguwarku idan akwai tsohon da ya kai shekara ɗari ba zo ake ana nuna shi ba ashe ba a samun su da yawa ashe duk kafin a kai wannan shekarun ake mutuwa inda ana dadewan to da an samu wannan shekara ɗari ɗari da wani abu ba za ana wani hira da shi a rediyo wannan shekara ɗari ko ana kallon sa ce kai shekarar sa ɗari to kenan wannan yana nuna ba a kaiwa kenan ya kamata ka sani kai ma ba lalle bane ka kai sai ka lissafa cikin wannan shekarun da annabi ya faɗa nawa ka ci yanzu ka lissafa wataƙila ma ba za ka kai kai ɗan rabin sittin ɗin ne ko dan sittin din ne in ka dade watakila ka kai saba'in daga saba'in din nan kuma dai ka fara fita daga lissafi to ko ma ina ma dai za ka kai ma dai ku ne na ƙarshe daga mu sai kiyama za ta tashi sannan na biyu a wannan gabar idan Allah ya haɗa halittu ga baki ɗinta a lahira to sai ce ina al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad dan Abdullah ce ga sunan ana gane su gurran muhajjalina min athari al-wudu wannan alwala da kake kullun akram kallah kullun kana alwala da ita za a ga bambance ka da mutanen annabi Musa da mutanen annabi Sulaiman dan za a ga al'umma annabi gaba ɗaya da farin fuska farin wurin alwala sai a ce wannan al'umma annabi Muhammadu ne haka ibn taymiya ya faɗa yace alwudu alwala yana cikin khasa'is na wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi sahihi ne a riwaya Tirmizi ta hanyar Abu Hurairah marfu'an khairu yawmin tala'at fihi shamsu yawmul juma'a ya jama'a muna da asabar muna da lahadi muna da litinin muna da talata muna da laraba muna da alhamis muna da juma'a ba juma'a ba fa a hausa ne amma a larabci juma'a yawa zan zo ne magana akan me yasa aka ce mata juma'a din me yasa wannan ranar aka ce mata juma'a mafi alheri a cikin waɗannan kwanakin gabaki ɗaya in kana neman babbar rana in ji bahaushe juma'a haji babbar rana to ita ce ranar juma'a babu ranar da tafi juma'a khairu yawmin talat fihi shamsu mafi alherin rana yini da rana ta fito a ciki yawmul jumu'ati me yasa ga dalilai fihi khuliqa adam a ranar juma'a fa Allah ya halicci annabi adam babanmu annabi adam gaba ɗaya da Allah zai halicce shi Allah ya halicci annabi adam da hannunsa mai daraja madaukaki amma sai Allah ya zaɓi ranar juma'a ya ce a ranar zai halicci shugabanmu ubanmu annabi adam ranar juma'a wa fi udkhila aljanna ranar juma'a a ranar ce aka shigar da shi aljanna aka shigar da wa annabi adam ba ya shiga aljanna ba har aka ta bada labari a cikin suratul baqara jayayya da jidali suka yi da shedan Race rana Allah ya tsunduma shi aljanna sai Allah ya zaɓi ranar Juma'a. Shirin ya je ya yaudari annabi Adam ya yi masa abin da ya masa har Allah ya cire shi a ciki kuma da ya zo cire shi ma sai ya cire shi a ranar Juma'a. Qul nahbitu minha jami'a din nan ranar Juma'a ne. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة alkiyama ma Allah ba zai tashe ta ba sai ranar juma'a haka Allah ya zaɓi wannan juma'a duk a juma'a ya tara wannan falala kaga Allah ta da alkiyama to ranar juma'a ne ita ce ranar da bata da asabar a bayanta ranar da Allah ya yanke an gama rayuwar idan an zo juma'a da safe a riwaya ta ce da safe ba za a kai yamma ba za a hura kafo kowa ma ya tafi kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba a samad to kaga daga nan waɗannan maganganu akram kallah yana nuna Allah ya fifita musulunci akan sauran addinan nan gaba daya kuma mu mun dace da Allah ya bamu juma'a shi yasa ban ga dalilin da mutum musulmi zai zo wai ranar juma'a baya jin cewa ranar juma'a ne bai mata kimtsi na musamman ba akan ibada da zuwa masallaci da wuri kuma babban moriyar juma'a da zaka ce ka je masallaci da wuri wannan shine babban moriyar juma'a ka je masallaci da wuri kai ta sallah kafin liman ya zo shine sunna duk wanda ya je masallacin juma'a yayi ta nafila kawai sai liman ya hau munbari yayi assalamu alaikum ya tashi yayi assalamu alaikum ya tashi yayi assalamu alaikum ya tashi ka gwada wannan do Allah a cikin jimo'inka don haka annabi ya ce wataƙila sai ka samu raka a ɗari ma in ka je da wuri wannan ba ta da iyaka a riwayar muwatta ta imamu malik tirmizi Allah masa rama ya ce hadisi ne ingantacce ya zo da lafazin khairu yawmin tala'at fihi shamsu mafi alherin yini da rana ta fito a cikinsa ita ce ranar juma'a fihi khuliqa adam a ciki ne aka halicci adam wa fihi uhbita da a cikin ranar juma'a ne aka sauko da shi daga gidan aljanna a lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya ce da shi ga wata bishiya kada ka ci wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min az-zalimin fatakuna min az-zalimin ko kar ku da kai da mataka Hawwa'u ku zamanto cikin ku kusanci wannan bishiya kar ku taba ta kar ku ci ganyenta kar ku cire ta sai ku zamanto cikin wanda kuka zalunci kawukan ku anan aya tana nufin duk wanda ya aikata abin da Allah ya hana shi ya zama azzalimi ya wuce gona da iri ya ketare ka'ida to tunda an hada shi da makiyinsa a cikin aljannan shedan shi kuma sai zo ya zuga shi ya ce ai wannan bishiyar da ubangijin ya hana ka kaci ai baya so ka dawoma a nan gidan ne yayi kaga wannan daɗin da kake ji wannan daɗin da kake ji in baka ci wannan bishiyar ba ba za ka dawoma a cikin daɗin nan ba to shi kuma baya so ka dawwama fadallahuma bi ghurur Allah ya ce sai ya ruɗe su shedan ya gaya wa annabi adam makiyin mu yace da su wannan bishiyar ita ce shajaratul khuldi wa mulkin la yabla bishiyar da yan an ci za a dawama cikin gidan aljanna nan kuma Allah zai baka mulki na har abada mulkin da baya tsufa so ka je ka ci wannan bishiyar هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى kawai annabi adam shaidan ya masa karatu ya manta ko ba ka bane ba walaqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma yaje yaje ya ciri wannan wannan bishiya ya cira ya taba Allah ya ce falamma zaqa shajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين سنا زوا سنا تبوا النبي سنا شرا شيكا نكوي Allah tabaraka ta'ala sai ya cire musu me suturar da ke jikin su kawai sai tsaricin su ya bayyana daga nan malamai suke cewa saban Allah yi wa kai tsiraici ne duk wanda ya ɗauki saban Allah shine abun yin sa to daidai yake da wanda yake cire wa kansa riga da wando a cikin mutane ko da a zahiri ba ku ga ya cire rigar da wando ba to sunansa a wurin Allah tsiraitacce badat lahuma sau'atuhuma suka yi ta kama itacen bishiyan gidan aljanna ganye suna kokarin su rufe al'aurarsu da annabi adam da nana hawa Allah ya kira su ya ce ya adam ya ce ba na hana ku ku taba wannan bishiyar ba ban hana ku ba kuma ban gaya muku shaidan din nan makiyinku bane gashi kuna tare da shi amma makiyinku ne ya manta قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين su biyu da shi da nana hawa suka ce ya ubangiji mun zalunci kawo kanmu kaga dai yana tabbatar maka saba wa Allah zaluntar kai ne duk wanda zai je rungumi saban Allah ko mun karancin sa to daidai yake da wanda yake zaluntar kansa ka san dai zalunci bai da kyau ko to haka bai kamata ka saba wa Allah ba ka zalunci kanka ka sani kanka kake zalunta dan an zo azaba kai za a yi wa azaba kuma wannan fatar taka wannan gangan jikin naka shine dai Allah zai tashe ka alkiyama yanzu in reza ta taba ka zafi kake ji ko idan wuta wuta ta taba kana jin pain din zafi ko to wallahi shi din dai shine za a kona ka a cikin wuta kuma ba irin wutar duniya ba wutar jahannama Allah ya bayyana tsaraicin suka ce ya ubangiji mun zalunci kanmu idan baka yi mana rahama ba baka ji kanmu ba za mu zamanto cikin hasarar ruta babbo Allah ya yi fushi don ya ce kada a yi an yi sai ya ce da kai da shaidan ɗin da kai da mataka da shaidan ɗin duk ku fita malam a lokacin a duniya su kaɗai ne daga su sai mala'iku ba wani ɗan adam a duniya in ba annaba adam da hawa wannan ba a duk duniya babu wata na sama ka duba shi dan tsoho tun farko da shi ake har yau yana nan wallahi to ina so ka lura da wannan wanda ya fafata da babanka kakanka a gidan aljanna yayi sanadin sauko da kakanka daga aljanna ya zubo shi wannan duniyar gidan wahala kana jin zai kyale kayo kai duniyar ma da aka zo jefo ka sai aka jefo ka a Najeriya wallahi tallahi kuwa ayyabtila'i ne babba Allah mun gode maka yawa dan saboda wannan ma muke so ka samu aljanna eh amma mu dai rayuwa dai a wani wurin dai ana rayuwa kwarai kuwa wanda yake fita waje yana gani yanda ake rayuwa ya san ana rayuwa a can ma mu dai nan kam Allah dai ya rufa asiri kuran yace ku sauka ihbitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu ku gangaro ga baki ɗaya da sashin ku da sashi duk kuna makiya har duniya ta tashi gaba ba za ta kare ba tsakanin shaidan da annabi adam da bil adama gaba daya to da aka zo sauko da shi ku fita din ku sauka daga gidan aljanna shigarwa aljannan ran juma'a fitowa daga cikin aljannan ma ranar juma'a shi yasa yace wa fihi ukhrija minha so tuban fa ya ce ya tuba karban tuban fa sai Allah ya ce sai ranar juma'a ita ma ranar juma'a wa fihi tiba alai shine tiba mana qubilat tawbatuhu aka karbi tuban sa ranar juma'a kai ranar juma'a babbar rana ce wa fihi mata annabi adam ba ya rasu ba ranar juma'a ya rasu shi sa wato hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amala yace a cikin ku duk wanda ya mutu ranar juma'a duk wanda ya mutu ranar juma'a umina min fitnatil qabr ba za a yi mai tambayar kabari ba saboda falalar juma'a in Allah ya sa da inda mutum musulmi ne in ya mutu ranar juma'a to ka tabbatar tambaya a cikin kabari ba a mai malam ya tsallake wallahi Allah ka ɗauki rawukan mu ranar juma'a ai ina gaya ma mutuwa ranar juma'a ba daidai take da mutuwa ranar kaza ranar kaza ba juma'a daban ce wannan kuma wata falala ce umina min fitnatil qabr ka duba tashin hankalin kabarin nan ka duba tambayoyin kabarin nan ka duba firgici da ke cikin kabarin nan amma Allah ya maka arziki ya ɗauke ka ranar juma'a ai ka more ai to ba wannan ba wa fihi taqumu sa'a a cikin juma'a ne dai ranar ne Allah zai tashi alkiyama ba wannan ba wama min dabbatin illa wahiya musiqa babu wata dabba in an ce dabba wata halitta duk duniya halitta da ka sani wama min dabbatin fil ardi illa على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين باب وتهالتا أبايا كسافة تنا إيهو تنا كارا رانا الجمعة إن جمعة تي إن دي أكا وإيغري جمعة تندق أصباهي ذاتي تكوكا دباتي تكوكا تكوكا هرانا تفتو شفقا من الساعه saboda dabban nan tana jin tsoron tashin alkiyama tsammani take yi a ranar Allah zai tashi alkiyama Yan uwana ku taimake ni ku fahimci wannan karatu wai halittar Allah ta duniya gaba ɗaya duk ranar juma'a da tun daga ketowar alfijir suna ihu suna kuka suna jin tsoron kada Allah ya tashi alkiyama har sai rana ta fito dan ana gaya maka lokacin kenan shi yasa aka ce ma da safe lokacin da Allah zai tashi kiyaman kenan suna jin tsoron tashi alkiyama to ina gani ga kai mun miƙe wuya wani a ranar ma wallahi bai je asuba ba kuma billahi azimu kana nan kana wannan makarar wata ran sai dai ka ji baka sallah asuba ba kuma an ta da kiyamar ku lura ga hadisin nan a gaban ku min hina tusbihu yani hina tusbihu dabba hatta tatlu ash-shamsu shafaqan min as-sa'a tana jin tsoron tashin alkiyama dabba ma tana jin tsoron tashin alkiyama dabba kiyashi rago tinkiya akuya kaza shirwa ungulu duk wata halitta suna tsoron tashin alkiyama illa al-jinna wal ins amma banda mutum da aljan su ba sa wannan kukan kuma Allah ya mana wani hijabi ya rufe mana kunnen mu ba ma ji ba mu ji wannan kukan wata hikima ta sa dan me wallahi tausayin gare mu ne in a ce duk kullun juma'a da daga asuba zuwa wannan lokacin wannan karar zai dame ka karar a duniya ai ba ka da nutsuwa ba za ka ji daɗin rayuwar duniyan ba ma kamar yadda aka ce ne mamata da suke kwance a cikin kaburrukansu waɗanda ake musu azaba suna ihu suna ƙara suna kuka koyaushe waɗanda ake ta musu azaba wani yana wayyo Allah wani yana ihu yana ya shiga uku a cikin kabari amma sai Allah ya yi filtarin wannan sautin mu din da mu da aljanu ba ma ji yace wallahi da wani ɗayan ku ya ji da sai ya suma ya mutu yana ji sau ɗaya wallahi mutuwa zai yi yo ina zaka iya samun kwanciyar hankali ka iya rayuwa kana jin na makabarta ana dukan su Allah wataƙila ka kai makocinka gaji bugunsa ake ko ka kai mahaifinka ko ka kai mahaifiyarka ko ka kai ɗanka ko ka kai malaminka kana tsammanin kaza ka ji ana dukansa shi ma da malintarsa ina zaman lafiya Allah da hikima irin tasa sai ya hana mu ba ma ji dan ya nuna mana gajiyawar mu wallahi wa fiha a cikin ranar juma'a sa'atun la yusadifuha abdul muslimun akwai lokaci a cikinta wanda bawa mutum musulmi ba zai dace da samun wannan sa'a wannan lokacin ba wa huwa yusalli yana sallah yas'alullaha shay'an yana roƙon Allah yana addu'a illa ta'allahu iyya face Allah sai ya bashi wannan abin da yake nema matukar ya daga hannu akwai wani lokaci bonus ne aka bude mana matukar mutum ya dace yana kiran Allah a wannan lokaci in Allah ya so ya yadda to bi idhnillahi ta'ala bi mashi'atillah ya samu dace duk abin da ya roƙa an karba kabu yake cewa zalika fi kulli sanatin yau shi kabu a fahimtar sa yace wannan bonus din gaskiya a duk shekara rana ɗaya ce mai riwaya sai ce ba haka bane ba wai a kowace shekara rana ɗaya ba ce a'a bal kulli juma'a kullu juma'a duk wata ranar juma'a da ka sani akwai wani lokaci gajere annabi a riwaya yake cewa lokacin gajere ne bai da yawa da Allah madaukin sarki ya ware duk wanda yayi addu'a ya dace yana roƙon Allah a wannan lokaci ya dace malamai sun ta sabanin cewa wani lokaci ne a ranar juma'a wasu suka ce ina dan tsakanin huduba guda biyu din nan da ake in liman ya yi huduba farko ya zauna kafin ya tashi ba yana dan zama ba wani lokaci ne mai tsada da ake so ya addu'a an ruwaito magabata suna saboda tsabar tsadan sun zasu mai ma za su yi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana suke gaman biyar addu'a wasu suka ce wannan lokacin ne sun ta maganganu da yawa wanda ba lokacin mu faɗi lokutan bane ba amma abin da suka fi faɗa wanda ya fi rinjaye shi zan gaya mana suka ce ranar juma'a ne akhiru sa'atin fi yawmil juma'a ba'da al-asr bayan la'asar kafin rana ta fadi duk ranar juma'a inda an yi la'asar daga idan da la'asar din nan rana ta yi lifin nan kafin ta fadi a daidai dan wannan lokaci ne Allah ya ware wani lokaci duk wanda ya daga hannu yi addu'a yake addu'a yake roƙon Allah a wannan lokacin duk abin da ya roƙa an karba Allahu akbar yanzu ba za ka iya ba da ka ji wannan hadisin wata rana ka ware wa kanka lokaci in kai sallar asar a masallacin unguwarku ko ana karatu ko ba karatu ka ci kana so ka ci riban wannan lokacin ka zauna ka ta addu'a ka ta roƙon Allah a wannan lokacin har rana ta faɗi ayi magarba da kai ka tafi gida ba za ka iya yi ba a haka in ka ji za ka ji daɗi za ka yi amma shi ɗan ba zai barka ba wani ya sha gwadawa in juma'a ta zo sai ya manta wallahi malam juma'a za ta zo ma in ba sa ba kana cikin masallacin wallahi sai an baka tawfiki maka tuna amma garanti ranar juma'a bayan la'asar zuwa magariba a wannan ɗan lokacin ne da yawa maganganun malamai da suka faɗa wannan satul ijaba kenan shi yasa masu wayo sai su ce da Allah ina so kai min addu'a ranar juma'a bayan la'asar masu dabara suna da bukatun suke so su roki Allah sai su seci wannan lokacin ya seta ya rage ayyukansa gaba daya ya tare a masallaci ko a gidansa a turakarsa ba zai wa kowa magana ba ya kashe wayoyinsa ya yi ta addu'a saboda dai in ba bai dace wannan satin ba wancan satin ya dace kuma in dai ka zauna daga al'asar har zuwa magariba to automatically ka samu wannan lokacin amma fa ina gaya muku wallahi ba kowa ne yake samu wannan ba in ba kai da gaske wallahi sai ka jera shekara guda baka samu ka saita wannan ba dan ku ba a samu su a banza wai duk wannan me ya kai mu dan a muku bayanin falalar juma'a ba a ranar asabar aka sada ba ba lahadi ba talata ba laraba ba haka Allah ya ga dama ya girma wannan rana ta juma'a shi yasa ya ce la yusadifu musadafa dacewa ko incidence wato kawai kwatsam haka ka dace kana yi kawai abin kana roƙon Allah a daidai wannan lokacin kawai duk abin da ka roƙa kawai ya tafi kawai kabun ya karanta a taura ya gani yace ta manzon Allah yayi gaskiya Abu Huraira yake cewa sannan na hadu da Abdullahi bin Salam na gaya masa a matsayinsa na malamin Yahudawa wanda yi musulunta na gaya masa zance na ni da kabu sai ya ce ni na san wani lokaci ne wannan wannan lokacin da annabi ya ce ba za a gushe ba ana ibada a wannan wani lokaci ne qultu fa akhbirni bi ce da Allah ka bani labari wani lokaci ne qala hiya akhiru sa'atin fi yawmil juma'a awa karshe lokacin karshe na ranar juma'a shine wannan lokacin akhiru sa'atin fi yawmil juma'a gashi an fassara fa qultu kaifa sai na ce to yaya kuma manzon Allah cewa yayi la yusadifu abdun muslimin wa huwa yusalli bawa mutum musulmi ba zai dace da wannan lokaci yana yin sallah kuma wa tilka sa'a la yusalla fiha amma wannan lokaci bayan la'asar ai ba a nafila to kuma annabi ya ce ba za a gushe ba ana yin sallah sai yake so ya nuna mai kenan kaman ba lokacin bane kenan sai ya ce kai Abdullahi bin Salam ya ce da shi a'a ba za ka iya tunawa ba ba manzon Allah ya fita ba faɗa a hadisi ba man jalasa majlisan yantadiru salata duk wanda ya zauna a wani wuri yana jiran sallah fa huwa fi salatin hatta yusalla ko hatta yusalli a matsayin yana cikin sallah ne har a idan da sallah kenan idan ka je masallaci ka zauna ko ba sallah kake yi ba ashe ba wai sai in kana yin sallah ne a aikace za a ce huwa fi salatin kana yin sallah ba ga wannan a zaune yake a masallaci amma jiran sallah yake yanzu ni da ku nan ba jiran isha'i muke yi ba to ana ta rubuta mana kamar muna sallah ne so kai ma a wannan lokacin idan ka zauna a masallacin kana jiran magariba ta zo ma to kamar sallah kake yi so ka yi wannan addu'ar Allah zai datar da kai ya karbi duk abin da kake so kake roƙa gaskiya yana da kyau mu ba da zakkar wannan lokaci mu je mu yi addu'a tunda kuma muna da bukatu da muke so Allah ya biya mana wato wallahi ni malam wani lokacin ban sani ba Allah kai mana afuwa sai na cika gaskiya malam Allah yana so a samu rahama kuma annabi yana da rahama da tausayi da jin kai yanzu ka duba irin wannan bonus din da ake barawa malam irin irin wannan irin wannan gara basa malam kuma wallahi za mu iya yi amma kar ka manta su waye ne suke tsayawa su yi wannan tunanin har su san wannan ilimin ba ku da yawa a duniya wannan karatun ba gama garin mutane ne kowa ya san shi a bakin titi ka tsaye da mutum ka tambaye shi ya san wannan falala ba kowa ban sai mai zuwa makaranta sai Allah ya ware ka ya baka amma baka taba cin moriyar wannan lokacin ba burin ka ka daga hannu ka roƙa Allah ya biya maka bukatarka a duniyar lahira shine abin da kake so ko to ga lokacin da za ka yi haka ya daɗa gaya mana ya ce mana kullum ƙarshen dare Allah yana saukowa daga saman bakwai saukowa irin wacce ta dace da shi yana cewa ina mai addu'a an amsa masa ina mai roƙon bashi hal min mustaghfirin fa aghfira la ina mai neman istighfari in gafarta mashi ina mai tuba mai neman afuwa in masa afuwa ina mai neman arziki in bashi amma fa wannan a ƙarshen dare ne lokacin da lokacin da bacci ya fi kowane lokaci daɗi ai kwarai da gaske dab da asubai nan kola da ne da ƙyar suke tashi wallahi lokaci ne mai zaƙi mai daɗin bacci jiki ya yi nauyi tashin nan sai da gaske to a lokacin kuma Allah yana cewa ina suke bayan Allah kuma a lokacin a farke suke sun haƙura da daɗin baccin suna tsaye wani wallahi malam duk inda wannan lokacin yayi wallahi insha Allah idan sa biyu yana tsaye yana sallah ko yana karatun Qur'ani ko yana zaune yana lazimi zabi ne na Allah wallahi ba kowa ne ake bashi ba wallahi malam wani in ya kwanta da kyar yake murgina asuba kuma yakan ɗebi shekaru yana haka in ba albarkacin azumi da ake zuwa ana dan tashi ana yin tahajjudi din nan ba wala bai san kiyamul layl ba kuma dawon kar ku yi mamaki tunda rabo ne ba kowa ke samu ba shi yasa za ka yi mamaki kai ma baka iya yi ina ba rubuta ka cikin masu rabon bane kuma daman ba kayan kowa bane qiyamul layli tahajjudi da daddare azumi litinin alhamis wannan ba kayan kowa bane a cikin musulmin ma ba kowa da kowa bane sai wanda Allah ya zaba mai kudayin alheri mai yawan tuna lahirarsa wanda irin gumi duniya ya miƙe gaba a cikin ta yana ganin shi zai more zai dade a cikin ta shi jin dadin ta yake nema to sai a ji a yi shi wanda kuma yana yi yana faɗaka yana tuna kabarinsa yana tuna makwancinsa to yana neman irin waɗannan ƙofofi da zai je ya rage wa kansa musiba da bala'i intabihu mu faɗaka وفي لفظ في مسند أحمد في حديث أبي هريرة أو أن لفظ مسند إمام أحمد عن رواية أبو هريرة قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لأي شيء سمي يوم الجمعة شكنا وي saboda meye aka ce da ranar juma'a ranar juma'a haduwa tattaruwa na'am yawmul jam'i ce ranar kiyama ne dan ranar Allah zai hada kowa kuma ga wasu abubuwan da ake suke ciki manzo Allah ce li anna fiha tubi'at tinatu abika adam a ranar ne aka kwaba taban babanka Adamu annabi yake gaya mai tambayar a ranar ce kuma akwai bushi da za a busa ƙaho kowa ya mutu kuma a ranar ne za a tashi mutane daga kaburukansu kiyama kenan fiha as-sa'qatu wal ba'thatu as-sa'qa bushi hura kaho kowa ya kwanta kowa kuma ya tashi a ranar juma'a ne Allah ce wa nufiqa fi sur fasa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha Allah in aka busa kafan nan as-sa'q suma da faduwa da shemewa da mutuwa ranan ne ana busa wannan kafo za a samu as-sa'aqa al-ba'tha tashin mutane daga cikin kaburruka wa fiha al-batashatu kuma a ranar ce ranar damka ranar kamo inna batasha rabbika la shadid wa fi akhirih thalath sa'at a ƙarshen ranar juma'a akwai wasu lokuta guda uku minha sa'atun man da'a fiha ustujiba la annabi ya kakkasa wannan lokacin kamar yadda aka fassara mana duk wanda ya roƙi Allah a cikin wannan lokacin amma fa kaɗan ne yace ustujiba la an karba addu'arsa wannan riwayar sai Imam Muhammad ne isnadin ta yana da rauni amma ta yi kama da hadisan da suka gabata ta taƙawa za ta yi ƙarfi da abin da ya gabata ibn isa ya ruwaito dangane da farkon juma'a yace wa zakara ibn ishaqa an abdurrahman bin kab ibn malik قال كنت قائد أبي حين كف بصر فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان لها استغفر لأبي أمامة أسأل بن زرارة فكنت حين أسمع ذلك منه فقلت إن عجزا أن لا أسأله فقلت يا أبتاه أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان بالجمعة قال أي بني كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيء الخضمات قلت وكم أنتم يومئذ قال أربعون رجلا قال البيهقي هذا حسن صحيح الإسناد انتهى أنا أنا سؤال من فرقا جمعة فارين جمعة Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik wani Abdurrahman ibn Ka'ab dan gidan Ka'ab dan Malik Ka'ab dan Malik dai da kuka sani wanda aka yi kissa da shi wanda Imam An-Nawawi ya kawo kissa cikin Riyadus Salihina wanda bai je yakin Tabuka ba annabi ya ce a ɗauke masa wuta kwana hamsin a daina kula shi a daina mai magana to yana da ɗa mai suna abdurrahman to kaf dan malik din ya makance daga baya yace kuntu qa'ida abi ni ne jagoran babana kaga dan arziki babansa ya makance wallahi shine mai rike masa sanda ya hakura da duk abin da yake duk inda babansa zai je a matsayin sa makafu shi yake rike mai sanda mu ko yanzu sai dai a nemo maka yar aiki daga wancan ƙauyen a haɗa ka da ita ku ta fama laifinka ka makanci matar ka ma an kace zaka je wani guri sai ta daka matsawa ni fa na gaji da wannan abin naka da mun ku masu matsalar idan nan haka kuke subhanallah subhanallah yace ni nake jagorantar babana lokacin da ya samu makanta shine hina kuffa basaruhu lokacin da aka rike idansa baya gani malam gani ni'ima ne wallahi ka san yadda za ka san gani ni'ima ne ka dan gwada rufe idan ka haka kai minti biyar anan muna karatun nan baka ganin kowa ai ba daɗi ka dan gwada wata nan zaka tafi gida ka rufe idan ka minti goma haka a layin unguwarku za ka gane ido yana da muhimmanci makaho fa baya iya karanta wannan littafin da ke gabanka makaho baya iya ganin wannan kyamara baya iya ganin wannan hasken wannan fentin da aka yi duk wani abu wannan kafet din da aka saka sai dai ji wannan riga da aka yi mata aiki makafa ku bai da rabo a kera gida mai kyau ya gani baya gani a yi wa gari kwalliya an yi ran about an masa gyara duk wanda yake makaho ne wannan an haramta masa an yi ɗinkin sallah an sa kwalliya kowa ya yi ado ana ganin cikin ni'ima makaho baya gani an gina gida an kashe masa kuɗi an sa kayan alatu da ado da menene duk wanda ya makance fa an raba shi da wannan abun babu shi ba gani wallahi ko dinki ne sai dai a zaba masa aje a sa a yi masa kawai dan dai na waje ya ganshi amma ba wai dan shi ya gani ya ji dadi ba shi da annabi yake cewa duk wanda Allah ya jarabe shi ya dauke masa habiba tayi abubuwan da yake so guda biyu idanu yayi hakuri don Allah ya san Allah ne ya masa wannan aikin ba shi da sakamako sai gidan aljanna duk makahon da ya haƙuri dan aljanna ne in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shi sa annabi kullum idan ya zo addu'a yana allahumma afini fi badani allahumma afini fi sam'i allahumma afini fi basari la ilaha illa anta ya Allah ka bani lafiya a gangan jikina dan sai da lafiya zaka iya yin bauta wani dan uwanka yanzu yana ce yana kwance a asibiti sai an daga an kwantar duk wannan abin da ake yi a je masallaci a yi karatu a yi addu'a a yi kaza baya iya yana gadon asibiti ba ma kuɗin magani an gaji da shi yana wahala kuma bai mutu ba baya iya zuwa jam'i baya iya zuwa juma'a baya iya zuwa kasuwa baya zuwa taron ɗaurin aure yana kwance afini fi badani ka roki Allah baka lafiya a gangan jikinka idan Allah ya kassarar da kai ya kwantar da kai wataƙila sai ka shekara tamanin a duniya baka mutu ba tun kana shekara talatin da bakwai Allah ya ɗoro maka ciwon da ba za ka sake fita ba ka shiga uku ya ilahi shi sa ka roƙi Allah ya baka lafiya kaga addu'o'in nan da ake azkaru su bayar masa kaga littafin nan na hisul muslim wallahi jari ne bai kamata mutum ya bashi ba baya tare da shi kaga addu'o'in nan na safe da yamma duk musulmi wallahi bai kamata a ce ya wayi gari bai yi wannan addu'o'in ba in dai har zan tashi na karya ba na fashin karyawa breakfast to bai kamata wallahi na yi fashin wani adoyin ba dan akwai alkhairai da yawa a ciki Allah muwafini fi sami annabi yace ya Allah ka bani lafiya akan jina malam duk da Allah ya zarabe ka baka ji akwai wahala yanzu gashi wannan dan uwa duk aikin nan da yake saboda yan uwanmu ne da ba sa ji duk tara din da yake a daga murya a faɗa da ƙarfi a yi kaza ba zai ji ba a yi karatu malam da sauti a samu khushu'i ba zai ji ba a yi magana a ce kaza bai zai ji ba kai wallahi in kurma ne wanda baya ji zai tafi wani wuri ana cewa kai a nan fa kashe kaza a yi wallahi tallahi bai zai ji ba sai dai ji a kashe shan yanzu ashe ji ni'ima ne amma da Allah ya baka jin kai dan uwa me kai nayi wa Allah bauta me kai nayi wa Allah godiya jin da ya baka me kwanka ji Qur'ani kullun kida ne a kunnanka kullun kida ne a kunnanka waye ka cike take da wake-wake da kade-kade shine godiyar da zaka yi wa Allah ba qur'ani a gidanka babu shi a motarka Allah ya baka ni'imar ji ka ce bari kai mai sakayya da saba masa Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari ya Allah ka bani afuwa ka bani lafiya kan gani na da ranar da Allah ya dauke maka wannan ganin baka gani waɗancan abubuwan da na gaya maka sun kubuce maka karatu fa na qur'ani zaka zo fa kai ba zaka iya duba qur'ani ba malam sai dai in kana da gata a baka qur'ani na makafi sai ka rinka tattabawa a haka zaka rinka yi saya qulu subha'u minan kana hannunka shine yake sensorin yana tura maka sakon zuwa kwakwalwarka tana karantawa yanzu dan Allah gani ba ni'ima bane na je na dinka hulata mai kyau mai ado da kwalliya dan ina gani ne kai ma kana gani ne kaji shi makafuwa bayi da wannan rabon to abin da za a yi na mutane na ado da kwalliya shi baya gani to shi yasa manzo Allah ya ce duk wanda aka cire mai ganin sa aka raba shi da su yi hakuri dan aljanna ne to mu dawo kai inda muke magana ya koyan uwana wannan kabu dan malik makancewa yi sahabi ne babba amma Allah ya jarabe shi da makanta da yawa cikin sahabban nan su Abdullahi bin Abbas duk a ƙarshen rayuwarsu duk makancewa suka yi amma dai annabi ya faɗa ka yi albishir wa makaho duk makahon da ya yi haƙuri don Allah bai ji cewa Allah ya tozartar da shi ba bai ga cewa an rena shi aka yi masa wannan ba bai ga cewa ciyar da shi baya aka yi ba ya yadda da kaddara Allah ya haƙura to dan aljanna ne ya ce idan muka fita sallar juma'a ka duba makaho ne amma wallahi sai ya fita juma'a fa sami al'adana laha in ya ji kiran sallar juma'a ashe ana kiran sallah dan juma'a kawai sai inji yana neman gafara ga wani wai abi umama asad ibn zurara in an yi kiran sallah ta juma'a sai shi ka Allah ya yafe wa abi umama asad ibn zurara yace ni lokacin da nake jin sa fa kuntuma hina ma yani hina asma'u zalika minhu sai nace ka amma dai iya gajiya ya tabbata gare ni da kasawa in ban tambayi babana me yasa yake wannan addu'a ga wannan mutumi ba kuma addu'ar da yake masa sai in ranar juma'a an kira sallar juma'a sai na ce ya baba na ara ita istighfaraka li abi li asad ibn zurara ya zaka faɗa menene labari dangane da istighfarin da kake wannan bawa al asad ibn zurara kullama sami'ta al adhan bil jum'a duk lokacin da kaji kiran sallar juma'a sai inji kana masa addu'a sai ce ai ya ba ya kai dana ai ya bunayya ya kai dan dana kana asad ibn zurara wannan asali bin zurara din shine awwal man jamma'a bina bil madina mutum na farko da ya fara yi mana juma'a a madina tun kafin annabi ya zo madina kafin annabi ya zo madina ya yi juma'a wannan mutum shi ya fara yi mana juma'a a wani wuri da ake ce da shi hazmin nabiti min harrati bani bayada sunan wuri ne naqi'in yuqalu lahu naqi'ul khadamat sunan wuri ne sai yake cewa ya kai babana a lokacin da kuka yi wannan juma'an ku ku nawa ne kuwa ya ce arba'una rajula mu mutum arba'in ne kawai muka haɗu muka yi imam al-bayhaqi ya ce wannan hadisi ne hasanun sahihul isnad yana da isnadi ingantacce a cikin riwayar bukhari ta zo awwal juma'atin jumi'at ba'da rasulillah juma'a ta farko da aka fara yi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan juma'ar da annabi ya yi kukula juma'ar farko da annabi ya yi ta za mu faɗa wani sati za mu yi bayanin ƙisar tahowarsa zuwansa kuba da inda aka yi juma'a insha Allah karatu mu na sati mai zuwa za mu yi to bayan wannan juma'a da aka yi ta farko da aka yi a duniya shine a wani masallaci na wata kabila Abdul Qais wafdu Abdul Qais da Imam Bukhari ya kawo babi a cikin sahihinsa cewa sun zo manzon Allah ba kunta a wani gari da ake ce da shi juwasa juwasa ita ce first juma'a da aka yi bayan juma'a da manzon Allah ya yi da sahabbai a Madina a Bahrain ta ce ita ce awwal juma'atin jumi'at bi jiwasa fi qaryatin yuqalu laha jiwasa min al-bahrain so anan gurin yan uwana mun gangaro zuwa farkon juma'a da aka yi da ya aka yi da ya aka yi da sauransu so wani sati insha Allah ta'ala za mu yi bayanin shin yaya annabi ya fara yin juma'a shi kansa manzan Allah a masallacinsa na Madina ya juma'a kuwa wani masallaci da kuma wasu daga cikin falalolinta da bamu faɗa ba abinda muka faɗa daidai Allah muke roƙo shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuma harshe muna roƙon sai mana afuwa da rangwame وسبحانك اللهم ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ce mala Allah kara maka lafiya ya kare ka ya sa albarka a rayuwarka amin da Allah malam ya matsayin shan kwaya da mata suke yi domin su kara fari da kyan jiki to Allah ya sauke na san dai wani ma'aikacin asibiti ya taɓa bani labari cewa a yanzu saboda lalacewar matanmu ta kai ga mutum wasu sai su je su rijista a inda ake ba da wato kwayoyin cutar kanjamau ciwon aids sai su rinka karban maganin ba dan suna da wannan ciwon ba saboda shi magani yana gyara jikin mutum ya sa jikinsa ya kyau cutar kar ta yi masa illa a gani shi yasa za ga suna shan wannan maganin jikinsu yana zama normal mai kyau kamar yadda sauran mutane suke rayuwa to sai suka ga tunda yana gyaran jiki bari su rinka zuwa suna karba suna sha to Allah sauke mutum ya je ya dora wa kansa ciwon da Allah bai dora masa ba har yana sha masa magani kwaya haramun ne shan kwaya kuma lalata rayuwa ne da wulakanta kai da rashin godiyar Allah sai mutum ya je amfani da ƙwayoyi da suke wa mutum illa su fa lalatattun ƙwayoyi ne ba su da kyau amma sai mutum ya sha saboda wata manufa to ko da kuwa abu ne da za ka sha ya ya illata ka kai kai kadai ba illata wani ba wannan haramun ne bai halatta ba su ya kamata mutane su kiyaye kuma duka wannan gyaran jikin kuna yi ne ba wai dan in kun gyara jikin ku Allah zai fi son ku ba wa inda aka ce dan jikin ka yafi kyau Allah ya fi son ka kuna yi ne dan wasu in ba ta yi aure ba tana yi ne dan a ganta tana da kyau duk inda kike gadara kina da kyau wata tafi ki kyau kuma yanda ke gadara ke mai kyau ne wani kuma iya ganki sai ganki mummuna ce duk kwalliyar da adan da zaki kyau nisba ne yanzu ni zan ga abu ya mun kyau wani in ya gani sai ce wallahi shi ku baya mai kyau haka ne to ku daina yaudara kanku kar ku dauka kowa in ya ganku yana yin ku akwai wanda suna yin ku akwai wanda ba sa yin ku so ki tsaya yanda Allah ya tsaye da ke ba sai kin je kin sha kwaya kin zama yar kwaya ba Allah sauki wannan yayi tambayar nan ina jin kafin mai bayani wace mai bayani wace ibada aka fi so a yi ranar juma'a a sallar juma'a a masallaci ya ce ya ga wasu sun je masallaci sai su ta karatun alkur'ani to mun yi bayani abinda aka ce a sunna in ka je sallar juma'a kai ta sallar nafila amma kuma ba laifi bane dan kai karatun qur'ani sai ka ga baka da sha'awar yin nafilan qur'ani kake so ka karanta kana da wasu izuzuka da wani wuridi da kake da shi kafin limai a hamun bari kana so ka gama ya halatta kai karatunka wani kuma lazimi zai ta yi ya ta salati ko ya ta zikiri ya halatta wani kuma sai ya zaɓi abin da annabin ya ce ya yi to kaga wannan ya yi ya samu lada kuma ya bi sunna ya ta sallar nafila to wannan shine abin da ake so kai ta yi duka dai wa fi kullin khair yace kuma idan mutum ya mutu zai samu garabasa juma'an nan a ranar juma'a alfarmar juma'a kwarai kuwa to dan me yasa aka faɗa Ok, daren juma'a eh zai samu mana in dai daren juma'a ne eh daren juma'a haka ne zai samu Allah ba marubuci bane ai wannan ya ce Allah kara mana lafiya da imani da ikhlasi tambaya ta anan shine dangane da sujjadar tilawa na ji an yi bayani cewa a satin da ya gabata ba sai an yi kabbara ba in an yi ta za a dago to idan a sallar ɓoye ne fa liman ɗin zai yi sujada ta tilawa yana yi wa mutane limanci kuma a sallar ɓoye ne to ya zai yi to ai akwai hanyoyi kamar haka na farko dai ita sujjada nan ba dole dole ne a yi ta ba ko kun sani mun fada ko yawwa idan har ya ga yin zai iya rikitar da mamunsa to ai sai ya ki bai saba wa Allah ba in ya ga dama sai ya yi a azhar ai sai sai ya ki yin azhar da la'asar ya yi a magariba ko isha'i tunda sai ya karanta wuri mai sujjadar na biyu kuma ko da a sallar boyen ne ya yi zai yi sujjada ne ya yi haka din ba sai ya yi kabbarar ba idan yana yin sallar ai wasu suna bin sa ko annabi ya faɗa cewa sahun farko sallallahu alaihi wasallam su koyi da liman sahu na biyu su koyi da sahun farko sahu na uku su koyi da sahu na biyu sahu na hudu su koyi da sahu na biyar ai su koyi da sahu na hudu su koyi da sahu na uku haka annabi ya faɗa wal ya'tamma bikum man khalfakum ko man ba'dakum so koda ma ba liman koda ba ladan da ya daga sauti ma in dai har sahun farko zai koyi da liman sahu na biyu zai koyi da da sahu na farko ai babu iskali kenan ba sai ka ji kabbar liman ba su na farkon da sun ga yayi sujada za su tafi su bi shi idan ya dago ya miƙe ku dole ai za su ji alamar ya dago to kaddara ma bi kaddara ma bi hakan bai yi ba sai ya kabbar ai tunda akwai larura haka ne kaddara watakila ba za su ji ba za a samu rikici a sallar sai ya kabbar tunda larura ce ta kaddara ta ta gindaya sai ya kabbar ko kuma ya kiyin sujadan ma gaba daya Allah ya gane da mu dala shin ya halatta mace ta rinka yin sallar walaha kullum ya halatta mana ta ga za ta iya yi za ta yi amma mun yi bayani akan sallar walha satin da ya wuce ina jin ya kamata ka nemi karatun ka ji shi sosai insha Allah ai ba wani mun ware mun ce banda mace a ciki Nana Aisha ba ta ce Annabi baya yi ba amma ita tana yi to Malam barka da dare ya sanyi ta ce mun kasance mu makotan wannan masallaci ne har a filin gidanmu ma ana yin sallah to ana cika za mu iya yin sallah a filin tsakar gidanmu tunda ana cika har akan zo bakin kofar gidanmu eh za ki iya yi ke ma sai ki koyi da sahun gabanki sahun gabanki su koyi da sahun gabansu saboda kuskuren ɗauke wuta kar a dogara da lasifika ko ba ka bane amma da sharaɗin a haɗe ake da masallacin tunda ta ce katanga su haɗu suke da masallaci wannan wata ta aiko ta ce assalamu alaikum Allah saka maka da alkhairi ni ba kuwa ce daga kamaru mun kasance muna jin daɗin karatunka a kamaru muna ganin ka a tv amma yau gashi na zo na ganka ido da ido na ji daɗi na ji daɗin karatun nan naka mun gode Allah ya ba da lada Allah ya saka a mizani Allah ya maida malam gida lafiya ke ma Allah ya baki lada Allah ya taimake ki Allah ya kara miki son addini Allah kuma ya hada mu cikin aljanna Allah ya taimake mu wannan dan uwa ne masha Allah shi ma um, ya aiko takarda ya ce malam ina roƙon Allah ya kara maka lafiya da nisan kwana mai albarka da imani amin da Allah ina neman a rubuta mun tazkiya na gode Allah ya kai malam gida lafiya ya kuma kare ka daga sharrin makiya amin tazkiya wata takarda ce da ake rubutawa kamar misalin ɗalibi zai tafi karatu wata ƙasa sai a sai a rubuta masa ta yabo kamar tsarkakewa na wani mutumin kirki ne wani mai addini ne wani yana da kaza na san shi yana kaza yana kaza ma'ana dai wani mutum a cikin al'umma wanda yake an san shi zai iya yabon wani a ya karbi yabon sai ya rubuta yabo ga wani mutum ya bashi amma za ka yi rubutun ne ka san shi ka san halinsa da ɗabi'arsa ka faɗi alheri a ɗauke shi a makaranta yanzu ko a gwamnatoci ma yanzu na san a nan najeriya dai da yawa su ma'aikatu nan ba a ɗaukar mutum sai ya kawo wannan wata attestation later ake cewa ko abin nan ta yi kama da ba referee letter ba ne amma takarda ce ta yabo galiban sukan turo mutum ko dan sanda zai yi ko soja ko aikin kamfani sai ya zo da takarda daga limamin unguwarsu saboda yan fashe-fashen da aka yi ta yi ya gabata kar a zo a ɗauki mutum watakila ba a san waye shi ba to kaga wannan yana da kyau su kulla alaka in za a ɗauki mutum aiki sai an zo da wata takarda daga limaminsa ko wani malaminsa da zai faɗi alheri a kansa ya san shi yana ganin sa wurin ibada wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske to amma ita wannan takarda ba a najeriyanci a cikinta yawa yanzu kai dan waka aiko takarda ka ce kawai rubuta maka ni kaga ban ganka ba ban san ka ba ban san a wace unguwa kake ban san halinka ba ban san ɗabi'arka ba ban taɓa haɗuwa da kai ba wallahu alam kai ka sani amma watakila ni ban san ka ba yanzu ka kawo mana ka ce dan Allah rubuta ma kuma a ciki za a rubuta ni Abdullahi Usman Umar na san wani dalibi na ne yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza kana ganin na rubuta takardar nan na baka anya ban yi ƙarya ba to shawara ta farko dai shine ya kamata ka zo mu ido da ido da kai yau ka kware da gaske in san awa zan rubuta in ga na gane ka ko ban gane ka ba idan ban gane ka ba da akwai sauki al'amarin dan ba lalle ne duk almajirai na in san na san su ba amma sai in sa ka nemo mun wani wadda na san shi kuma ya san ka wanda shi din in ya mun bayanin ka ni kuma zan me zan gamsu da bayanin na tunda na san shi na san bai zai mun ƙarya ba shi kuma ya san ka watakila an samu nisan haduwa ba mai haduwa da kai ba to sai a rubuta ma ana samun yan matsaloli gaskiya wato wato zan yi wannan bayani ne saboda mutane ku yi rinka yin uzuri wa malamai wani lokacin wallahi malam da haka ake rubuta takardun nan ba tare da ana bin taka tsantsan ba sai gashi malam an rubuta wasu yara takardu sun je wasu jami'o'i a wasu kasashe suna karatu ashe yaran ba na kirki bane an same su suna cikin waɗanda ake nema ma a ƙasa wani ɗan ta'adda ne sai zo ya tsaye da gemun sa kawai zo ya tsaya a gaban kai ce ka bashi takarda kuma duk inda aka ga wannan takarda za a ce ai to ai almajirin ka ne tunda har yana da alaka da kusanci da kai har ka rubuta mai takarda ka buga stampin ka ka sa lambar wayanka da signature ka fa a jiki ta ta walagita ta shiga duniya kaga dole in wani abu ya faru in aka bi takardansa a neme ka a ce ka rubuta mana wani mutumin kirki ne ka san shi to wallahi malam akwai waɗanda aka ta rubuta musu nakardun daga baya matsaloli suke ta faruwa na rashin tsaro dinnan na waye sai ga wani dan kaza ne wani dan akidar kaza ne wani dan akidar kaza ne kuma galiban an fi zuwa wurin malaman sunna a ce su rubuta saboda a je a nemo wata makaranta ko wata alfarma da ake nema ko aiki a wani wuri da sauransu so gaskiya yana da hadari kar mutum ya gaggawar rubuta wani takarda ba tare da ya san shi ba ba kyashi ake ba ba hasada ba ba kiyayya ba ne amma dai lallai kar mutum ya rubuta ƙarya kuma wannan yake nuna in har kana so a rubuta ma takarda to ka zama kana da alaka da wani malami kai ka zauna kawai kai baka da malami kai kuma me yasa idan yan siyasa kuke alaka da su ba kuna kuna kokari su san ku ba to me yasa kai ba za ka yi kokari ka kulla alaka da malamin ka ba Allah kalle a ganka da mutumin kirki ai abin alfahari ne a ce yanda kake ai malam wani ya san ka har ya rubuta ma takarda to mutum sai ya zo malam kawai karatun ka yake ji a nesa kuma gashi gashi nan ne kawai sai ya zo ya ce ai malam da Allah ya rubuta mun takarda na watakila a ranar ka fara garin sa idan baka rubuta ba sai ce to gashi nan suna cewa abu annabi ai hakuri ai kaza kaza amma ya ke rubuta mu to gaskiya kamata mu yi kokari mu kiyaye mu gyara an zo za a dauki wani aiki ya je wurin aikin komai ya gama sun ce sai ya zo da takarda a limamin unguwarsu da aka yi zo ya rike min wuta tun da ni ne limamin sa shi a ganin sa to ni kuma na leka shi na duba shi naga kullun na juyo a masallaci bana hango shi wallahi shi malam yanzu baka gane ni ba ce wallahi ban gane ka ba dan uwa duk da dai ba kullun nake sallah anan ba amma nakan zo ko juma'a juma'a haka wani lokaci nace malam juma'a ya za in ganka a juma'a malam ya rike wuta kuma an rubuta ka saka hotonka a kamfanin ka saka hotonka ka zama manto masa garanto in ya saci kuɗi kai za a zo a kama na ce a a da zai yi ba in yayi wani ha'inci ya ci kuɗin kamfani ko wani abu da sauransu a sa lamba a sa email a sa hoto a sa signature a sa waye duk wani data ɗinka abubuwa private ɗin abubuwa duka zuba mai a takarda ya tafi na ce kaga yanzu wannan ɗan uwa ina ga akwai nauyi a kansa wallahi ya ce to ga babana ai ka san shi na ce na san babanka amma kai ban san ka ba na sani ma ko baka bin baban naka haka muka yi ta fama da shi yaron nan ya je ya dawo ya je ya dawo da ƙarshe ne ce masa gaci aka yi haƙuri ni ba zan yi mukhatara in zo in dauki takarda in sa su gine ta da lambo ya ta da komai kuma in dauki alƙawarin in ka je kai wani rashin gaskiya a neme ni haka kawai ina karantarwa ta zo a tafi da ni amma in ina tare da kai yau da gobe na san ba za ka yi wannan rashin gaskiya da za a zo a neme ni ba sai in sa ma hannu amma haka kawai gadarar dan kana gadaran kana da wani a'a a yi haƙuri yawwa haka kawai a halin nan da ake ciki a zuwa kunsa mutum a yi gaba da shi kafin ma a gane a ina kake ai ka sha wahala ko ba ka bane dama ana ta neman ya za a yi a abin nan ballanta na abin nan Allah raba mu da sharri masu sharri Allah ka kiyaye mu in sun tona Allah ka binne in sun kafa Allah ka kwantar subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh